آمين فاتح الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم alhamdulillah yau muna karatun alkawar aswa zama na arba'in da biyu wanda zama ne ke cike da bisharori da yawa kwarai da gaske kuma rana ce wanda ya kamata a yi wa Allah godiya kwarai da gaske kan samun ci gaba da ake a wannan tafiya ta magana kan kare mutuncin sahabban manzon Allah wanda kamar yadda muka sani a 'yan majalisai da ba su wuce guda goma ba baya mun yi ta kawo irin hujumin shi wannan ɗan tamori ga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalansa mana ahalin gidansa wanda wannan kamar yadda muka sani a lamari ne mai girma kuma mai hatsari domin shi sha'anin manzon Allah kamar yadda an sha faɗa an maimaita shiga cikinsa fita daga addinin musulunci ne yauwa don hatta kai ta kawo imam alkali yana faɗa ciratuwa daga manyan shehunnai da suka zauna da imam malik cewa duk wanda ya saki harshe ga manzon Allah ya kafarta wanda ya kokonto a cikin kafircinsa shi ma ya kafarta saboda haka abin yana da hatsari kwarai da gaske wanda wannan shi ne dalilin da ya sa aka yi ta nusashe da ita gwamnati da kuma wanda suke jagorori na al'umma cewar hukuncin mai wannan maganganu ga manzon Allah hukuncin kisa ne domin da ya tabbata mun karanta ba so ɗaya ba so biyu ba wanda ya batanci ga annabi hukuncin sa kisa shi wannan ba zancan a ce masa tuba ko ya tuba ma tuban sa ya tsakanin sa da Allah ne amma a kaida ta addinin musulunci sai jinin sa ya zuba saboda ne saboda ya ta mutuncin wanda ba a tabawa shi sa malamai suka faɗa cewar idan mutum yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maballinsa kadai ita yayi da ci to hukuncin sa kisa ne to ashe wannan ke nuna mana a ya kuma idan mutum ya faɗa abin da ya wuce haka mun sha karanta kissar Malik dan Nuwayrata wanda yake sahibukum sahibukum din nan da ya faɗa a Qur'ani ma Allah ya gaya manzon Allah wa ma sahibukum bi majnun ko amma da yake anan ya zo da maganar sahibukum da mahallin wato izgilanci to sai zama hukuncin sa kisa ne to ina ga waɗannan mugayen maganganu wanda wallahi wannan kilifs ɗin da aka ji an sake su guda takwas ko guda tara na fila ne akwai su tili a wajen wannan mutum sau da hukuncinsa a wajen al'umma kisa ne kuma a nan muke jinjina da ban girma ga zababben gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje Allah ta kama da alkhairi babu shakka wannan suna nasa da aka sa masa khadimul islam bai taba tabbata ba bai taba aiki ba sai a wannan lokacin domin yanzu abin da ake cewa shine imam malik yana cewa ma ba qawl ummati ba da sabbi nabiha me fa'idar wanzuwa al'umma idan an zaki annabinta ashe lokacin da aka yi sakin harshe ga manzon Allah abin da yake wajibi ga al'umma shine a aiwatar da hukuncin mai aiwatar da wannan aiki saboda haka mune wa masa jinjina bisa jajircewarsa kuma wato bayan wannan jinjina da sauran mukarrabansa da suka taimaka irin kwamishinan harkokin addini shi ma ya iya bakin kokarinsa a wajen aiwatar da wannan da kuma malamai da suka tsaya babu dare babu rana wasu sun yi da jikinsu wasu sun yi da aljihunsu daga cikin wayanda suka yi da aljihunsu da jikunansu irin su wannan babban malamin nan Malam Abdulhab Abdullah ya yi ƙoƙari matuƙar ƙoƙari Allah ya saka mata alkhairi ya fitar da kuɗaɗe aljihunsa wanda aka dinga aikin nan babu dare ba rana sai da aikin nan ya tabbata sannan akwai sauran shehunnai manyan malaman mu irin su shehu shehu mai hula wanda suka yi iya baki ƙoƙarin su na zama fushi ma babu dare ba rana irin su a limamin masallacin ƙofar mata Sheikh Muhammad Nasir Adam shi ma ya iya baki ƙoƙarin sa da sauran malamai da yawa wanda kowa ya yi iya baki ƙoƙarin sa a wannan bangare kuma dama kamar yadda muka sani mun sha karanta mun ra'aminkum munkaran hadisin ya manzo Allah sun ingantacce duk wanda ya ga munkari daga cikin ku to ya canja shi da hannunsa wannan aikin shugabanni ne fa in lam yastaqim mutum ba zai iya ba to shikenan fa bi da sani sai da harshen sa wannan aikin malamai ne kuma sun yi alhamdulillah ayya ishe mu mu kalli girman al'amarin nan cewa manzon Allah shine garin shine annabin da ake wa Kano ado da shi duk mutumin da zai zai zo ma Kano to bayanin manzon Allah zai kashi kai ba wanda zai zo Kano ya karbu in ba tare da manzon Allah ba to wannan ya ishe mu a ce yau an taba zuciyar musulmai amma an samu a rana daya kaga faligairu da yake kenan a rana daya fa Allah ya kawo maganin wannan al'amari baki da an dakatar an ce an yadda aka wancan namina shi abin ma ya wuce ma namina tun yanzu gashi an sa dakarun tsaro an sa abubuwa an dakatar an ce ba a yadda ba ba jan sallah ba jan karatu ba komai kuma da wannan taimakon ma al'umma bayan sa aka yi yau ka zo kana sallah kana wata ku musibatan la tusibanna allazina zalamu minkum hasa ai an taimaka wa waɗanda suke bayan sa cewa kar su sallah bayan sa eh wallahi kuma wannan abin da shi mai girma gwamna yayi koyi da sayyidina Umar ai nan mun sha karanta labarin Sabiku sabiku wani abu yayi wanda shi bai ma kai ta umurtin manzon Allah ba abin da yayi ayoyin Qur'ani mutashabihat yake daukowa sai sai me ma'anar wannan me ma'anar yadu me ma'anar arraman al-assawa me ma'anar kaza alama faratu bi jambillahi me ma'anar jambillahi dan nan sai na wai kama yace to kai ya sunan kai sunan sa sabiku yace to yau ka hadda umar sai na umar yasa aka yi masa aski ya faffasa masa kai a gurin yace aje a bar shi ka a gyara maka kanka ai komai sai kan ya kame a dama da shi kai ya kame aka dawo da shi zai ƙara bugun sai to in dai so kace na shari'a na shari'a in kuma kace zaka to bismillah to daga nan to sai na amurka sai ta doka ce daga yau ko matakka ba za ta yi ma fatawa ka ba ta fatawa ba matakka ba da zaka fito waje to wannan koyi shi wannan gwamna namu yayi da da saboda haka mun samu kira daga garuruwa da guri-guri daban-daban masu nisa wallahi da jinjina ga shi wannan gwamna namu babu shakka ni dai abubakar sarrafa sai ba gwamna bai taɓa burge ni irin wannan lokacin ni dai bai taɓa aikin da ni na gan shi a ƙasa ba a dinance irin wannan sau da haka Allah ya saka masa alkhairi kuma wato wannan aiki da ya ɗauko tun da kansa ya faɗa ce farawa akai ba a gama ba ba a gama ba eh akwai step by step za a to za a to har sai an makure shi wannan tsiyar sai ta bar karo da izinin Allah abinda ba mu sani ba manya magabata ba su iya ɗauko sunan manzon Allah ka ji ana faɗa wasu al'amura kusa da shi ba yau a ce a garuruwanmu ana kama yara ƙanana na koya musu wannan shekantaka to alhamdulillahi wallahi wallahi Allah ya sani na sha ina zan na gaya muku cewa ni din da ina da yadda da na bakuru na gudu na bakuru wallahi na tafi wani garin naje na zama zama saboda ai imam malik ya ce garin da ake zagin sahabban manzon Allah zama a cikin sa haramun ne haka imam an-nawawi ya kawo a cikin littafinsa arba'un nawawiyya akwai wannan arba'un nawawiyyan shi nawawin da kansa yayi wa littafin nasu sharhi to a wannan sharhin da yayi anan ya faɗa a karkashin hadisin innamal a'malu binniyati wanda dai zan faman kana hijratu ila Allah din nan to anan imamu nawawi ya kawo ce maliku ya ce bai halatta mutum ya zauna inda ake ragin sabon mamman Allah ba to jama'a ba fa zagin sahabbai ba abin ya juye da ake zagin sabon an ga gaban mai kasa goyo ba sai muka rubuta littafin rakal aswab saboda me a kore zagin sahabbai a cikin garin Kano to abin sai ya zama ya burinkinta sai ya girmama sai tafi zuwa ga sakin harshe ga manzon Allah wanda wannan babu wani mumini da zai iya yarda da wannan abin ba wani musulmi karamuti da zai da wannan wannan rashin burinkinta kuma da an magana ce ayi a cikin hadisi ya gani wannan ƙarya ce wannan mu mun sha faɗa mun karanta mun anan mun karanta hadisai da yake wannan da'awar da su ba a ji wannan lafazin ba kaga ya tabbata ne shi ya kirkira wa manzon Allah saboda su abinda wasu daga cikin manya suke cewa ba za su zauna da shi ba wannan gaskiya ne amma ai mun ba su shawara zaman da mu za a yi ni din nan ni a zauna da ni wallahi lazim eh in aka zauna da ni ba wani abu za a yi ba dan ni zan iya juye duk rashin hankalinsa da zai ba a sha bace ba da zagi wannan ma professor ne shi a bangaren zagi da cin mutunci wannan ba za ka iya kwatanta ba za ka iya mubarati da shi ba duk wani mai iya rashin mutunci da zagi da cin mutunci to wannan shaidanin ya fi shi iya zagi saboda in wannan bangaren ne sai mu zara mun ido amma magana ta ilimi to wannan kuma ƙarya kake sai a zauna a tattauna a gaban kowa media duk suna ji a yi a ƙare baki da amma maganar manya da masu zauna da kai ai ƙarya kake yi to zauna da kai sai musu ni kuma abin mamaki ma ɗaya daga cikin manyan ke cewa don Allah abin tambaya shi da Allah ya ce wato wala in sa'altum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai Allah ce la ta'taziru ashe wannan aya ta la ta'taziru kad kafartum ba da imanukum la ta'taziru ma'ana babu hanzari shi da wanda zamu tafi da shi ai hanzari da kawo dalili na kaza dalili na kaza Allah ya ce a la ta'taziru irin wannan bangaren manzon Allah babu itirazi wuta ce kawai e a kashe mutum wannan shine kaidar sa addinin musu Allah wannan kuma na saba da wannan gurin kuma alhamdulillah Allah ya sani wato hatta wannan nasarar da aka samu yau a Kano to daga wannan makarantar ta fita kowa ya sani domin me a lokacin da aka zo aka yi dan tamore musulmi ne ko zindigi ai a cikin sa muka danna wannan kilif din da sai kwanan nan aka ji shi yana yawo da yake wasu ba jin abubuwa suke ba kaga shekara ɗaya na abu kenan ko tunda sun mordin ba ne tun mu bara muna tafa a hanya muka ji kana cewa a kashe wannan abu duk musulmi ba zai so yi wannan magana ba duk musulmin kirki kuma da aka zo sai to abinda za a yi a cire wannan daidai gurin amma kaɗi tafsi tare da amsarsa a fito da shi a nuna wa duk manyan nan su jin da yake faruwa ne a cikin gargaru albashi a wannan lokacin idan kun je kun yi ya ko ya kamata ku zauna ku kwanta shi ku yi bacci to wannan ya rike naku alhamdulillah kuwa wannan abin sai zama ya yi yawo inda duk baka zato ya je ya ji kuma duk wanda ya ji ta taɓa zuciya domin me yau ko mahaifinka ya ce ai mahaifinka mazinaci ne sama mahaifin naka mazinacin ne za ka ji babu daɗi mahaifinka ba kowa bane ba ba a addinantuwa da shi akan komai amma yau a ce a jingina wa annabi muhammadu wannan lafazin sannan kuma a yi shiru a cikin garin kano wani daga cikin jami'an tsaro a abuja a fara shugaban kasa da ya ji wannan lafazin sai ya fashe da duka yace yanzu kanan ake wannan abin a cikin sa amma ba kashe wannan wannan aikin ba yace a kano ake wannan abin ba kashe shi ba ina magana san manzon Allah ina magana maulidi da ake yi wannan fa jami'in tsaro ne ba billahi allazi la ilaha illa huwa na gaya mana irin masu wannan magana a take mutum yana yi a kashe shi babu abin da zai faru wallahi lazim domin wannan hadisin manzon Allah ne la yantadihu fiha azani yace in aka kashe irin wannan kotu ma kai ba sai karo ba karka ta nuna ka kashe shi wani abu zai faru wannan yaran nasu mahaukatan banza wai wani ta hada cewa in an kashe shi ko abin da aka masa za mu duk malaman nan to bismillah mana wai za su bi duk malaman sun so na ai kananan mahaukata ne ku ai ba mu dauka ku yaran zazzaki ma kan suke da ku ba sai yanzu muka tabbatar da haka ai lokacin da aka je an ajiye tankoki a kofar gidansa kamata yi ku fito ku shahada kananan yayin iska ai sai ku fito sai rike sai rike duri ko wani ne nan turi lokacin da aka zo can zariya an ce an tsare an hana malamin su fitowa ba fata idan kano ita ba ya je mutacen saboda to nan ne kaga inda fana'i yake kuma fana'i ya kamata ku yi kananan yayin iska a zo kawai ana ta muku tarbiyya iyayenku duk ba haka suke ba babanninku duk ba haka suke ba sai wani lalatacce wanda ka san babansa ya tsine masa babarsa ta tsine masa ƴan uwansa sun tsine masa wannan mutumin shi za ku zo ku za ku zo ku ce shi za ku ba aqidar ku ya rike muku ku je ku ce da Allah ne sau da mu dai yau alhamdulillah gwamnan Kano ya faranta wa duk bakaru rai ya faranta wa dukkan muminin da ke cikin Kano rai ya faranta wa duk muminin musulmi kai ko a ina yake wallahi ya faranta masa rai da wannan aiki kuma da shi abin da ya kamata yawa amma maganar zama ne mu da matanin mun riga mun mika masa cewar muna zaman za mu zauna a yi da shi dama abin da sa tun wancan lokacin muka sai ɓata lokaci ne ai saboda ba jami'an tsaro amma yanzu da akwai su ba mu da matsala wallahi cewa mi awo kin banza kin wasu ai wannan ai baka gane ba ka san akwai wani abu da yake faruwa wai wai masu masu masu magana suke cewa ɗaya ne yana sama kan bini ɗaya kuma yana ƙasa sai na ƙasan yake cewa an kai saka sako na sama yana kai kuma an kai saka hawo wai wanne ne ba wanne ne ba a ciki to in ka lura an tuttura masa da takardu yace shi ga ka'idodi in za a bi za a bi sai an bi ka'ida an bi ka'ida in zala da yawa ba sun yaga ba akwai malam kabir bashir namu wanda mai hayaki da na kogo dinnan takarda aka rubuta ita sai an kai gidan sarki a kai sai an kai ina ne a kai sai an kai ina ne sai an kai to karshe kuma zai ta shi baya zama sai da manya ba zai zama da yara ba manyan aka samu wani isa ka rubuta yace muka takardar nan guri kaza guri kaza malam mu'azzam wanda suka sun wasu ma daga cikin yaran sun bi shi a wannan lokacin an samu matsala haka dan bige shi ne ko me faru to da aka kai duk baki daya ya ki saurara kwata kwata inda za ku gane mutumin nan ba mai hankali ba ne yanzu ta nake nan an buga inda yake cewa in aka yi masa littafin rakawar aswab ba wuyan ka yi kauri ba ka je ka rubuta rakawar aswab a dare ɗaya zan mara bi amma me yake faruwa yau daren fa yanzu yaki ina fatan gane to haka fa wannan ƙaryar kuma da mutane suna da hankali su kansu ya kamata a ce idan mutum ya gaya ma magana yau gobe ya warware ma ita to kai kai amfani da hankali mana bari ba ku misali yan uwa nan yace sayyidina Anas babu shi kwata kwata ƙarya ne annabi bai ma san shi ba gaba ɗaya kuma sai ƙara zuwa sai ce shikenan da ya tashi zai yi wa annabin wannan sharrin wannan wannan wanda shine asalin yawata wannan al'amarin nasa me yake ita lokacin da wannan mata ta zo ta ce da manzon Allah wai ta faɗa masa abin da ta gaya masa ya fasara da wannan rashin mutuncin da ya fasara sai sai sai yar anas sai take cewa wa sau atahu wa sau atahu ma aqalla haya'a sai yar anas nan da Allah ba tabbatar da anas bane ba tun daga ‘yar sana faɗa sannan kuma sai ƙara cewa kaga ce ‘yar anas ta ce mamakin wato tana mara kunya ce wannan matar an fahimta shi ne ma'anar ba akalla haya mamakin rashin kunyarta to da Allah ba jama'a maka lura abu da kyau sai a cikin jawabin sai ce shi ya tabbata ya yi bincike ne tabbas da ya ba shi cewa wannan mata da sabo suke cewa da manzon Allah wannan abin da shi ga masa ai uwar anas ce to yanzu dan Allah kaga anan ya tabbatar da anasa bangare biyu sana abu da biyu da hankali ba zai dauka ba da uwar anas ce ashe ita wannan ya ne cewa ma aqalla haya a ashe kakata ce kenan ayan gane ko kaga ashe yana faɗa cewa wasu wata ma aqalla haya a ban taba ganin jikar da ce kakata ba shi kunya ba sai a wajen wannan gabotar to alhamdulillah dai muna jinjina ga wannan gwamnati kwarai da gaske da kuma duk malaman da suka yi babu dare babu rana a cikin wannan aiki kuma mun sani akwai malaman uwa da suke ta aiki ta karkashin kasa wanda al'amun alhamdulillah Allah ya kai an samu wannan nasara sannan muna yin godiya ta musamman ga babban malamin na alkali Mustafa Maula ne kanin Halifa ya ba da gudunmawa kwarai da gaske shi ma kuma ya tabbatar da hukuncin sa shine kisa kuma ya tabbatar da cewa yanzu da aka zo aka tabbatar da wannan aka rufe aka aka rufe wannan ibn santa din da ake koya zagin sahabban manzon Allah da zagin annabi ibn santa ta yi ba bakar kawo wallahi da aka da aka zo aka da aka zo aka aka rufe wannan gurin to alhamdulillah ya tabbatar da cewa to da saura sauran shi abu kadin ne isa iza ga mana manzon Allah wannan kadin za a bi sannan a maka hukunci da shari'a tabbatar abu na gaba kuma muna ƙara godiya ta musamman ga halifa kariballah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukatunsa Allah ya masa yadda yake so duniya da lahira kuma mu mun ga dama can mun faɗa a can baitin da muka yi masa na cewa a me muka ce ne baitin da ake masa a cikin rakau a hasiduhu mut inna aishaka an kadu fa ha huwa za fil qadiri yati sayyidu lahu min amiril jayshi irsum mumaddadun fasagarun wa hilmun summa ilmun wasudadun cewa ya gaji amiril jayshi wannan gado gashi a fili ya tabbata ka san shi lokacin da shi halifa yayi magana yace to zaka zage ni sau miliyan ni ba zan ce ma komai ba ita amma kana zagin addinin Allah ka zage sabon annabi ko ga yawan manzon Allah magana to wannan wajibi shi ne magana to anan wajen sai sai halifa yace to za a raba addu'a nan da sati guda Allah zai mana maganin sa to karamar halifa da ta bayyana wannan wajen ana jigo sai shi wannan shedani kaga shi ya saba in kai masa addu'a ya maka raddin addu'a ni mutum kana addu'a ta rike ba Allah take tafiya gurin saka tsaye ba to saka ce za a yi raddin addu'a to a tafo ta kenan ta dawo ko ga abin yake wannan sai dai haka da malam dan barfa malam sun dan bar Allah ya masa Allah ya kara masa lafiya da ya masa wannan addu'a ya yi wannan nan addu'a gatan nan muna ganin ta tun filla filla tana tabbata a kansa wallahi ka dauko na addu'a ka dinga karanta ta a hankali a hankali za ga saura kaza saura kaza an yi wannan an yi kaza an yi kaza an yi kaza a cikin addu'ar nan abubuwan da ya roƙa guda 90 to guda 80 da takwas an yi saura biyu eh to saura kana ga mana a addu'ar da halifa yayi da yace nan da sati guda ko to sai gashi shi wannan shedan sai raddin addu'a sai ga cewa ka ce a yi addu'a wai haka na gaya wa Allah in ba a yi maka nan da sati guda ba to shi kenan za ka yi wa Allah zanga-zanga ai ka zanen iska ne ba ta kake wannan shekantaka ba ta kake wannan abu malami ne ka danna inda yake faɗi wannan magana wani aka bara ya yi ran alhamis to ba magana za a zauna ka ce ka sa ka buya bayan ka fito ka faɗa har ka ba Allah kwana bakwai ga yadda kake son yayi ma in bai maka yadda kake so ba za ka gaurai da shi shi ma za ka sa mai zanga-zanga so haka ya faɗi wannan al'amari ga abin da ya faru to alhamdulillah sati dai bai cika ba Allah ya amsa addu'a Hanifa Allah ya saka wa Hanifa da alkhairi kuma ya biya bukatunsa kuma ya ƙara masa karama shi kuma wanda yake cikin bauɗewa idan Allah ya yi zai musulunta dan mu kullum abin da ke faɗa musulunta yawwa ya daure kalmar shahada lafiyayya yau mutum da ko ruku bai iya ba na gashi a wani hoto an nuno a shayar haka ke bankarewa doron zaguwa an rage ruku wai limami ne amma a wannan yanayin na kake cewa kake cewa kake cewa da gwamnan namu gwamnan muhadimul islam wai jiniya kadan banza eh in ka isa ka turo jiniya to ga jiniya nan fito
jiniyar kaɗin banza jiniyar kaɗin wofi nawa aka yi wannan jiniyar muka buga da su ina suke yau yawa jiniyar wani banza ce za ta ba mu tsoro inda wani banza da yake da san duniyarsa za ta ba mu tsoro ya janye ba ɗan halabbar shi ce
fito ga isa ba tsaye ba ce ba eh Allah kai mana magani Allah ka Allah ka mu dace ina ga karatun zamu dan taba yau kadan ne jama'a saboda akwai a majalisi da aka sa yau da gobe da ji wannan dan an gani ko wanda ƙungiyar fursan faida ta za ta gabatar a yau a masallacin alkarmawi gobe kuma a masallacin shewan tijjani yan mota jibi kuma a masallacin alkali halhalatul khudai wadda jibi ni zan yi laccar karfe bakwai so kaga ban san da na ce karatunmu na muwadda ba za mu sake yin jinkiri a kansa ba amma dai ala'ayi halin ko hadisi da za mu karanta a ranar sai mu tafi insha Allah yawwa to to muna cikin littafin rakul aswab kamar da aka faɗa karatu na 40 da na 42 ko muna cikin shafi na 201 to ah malami na 26 shine al-faqih as-sayyid muhammad bin ahmad al-jabbari rahimahullahu ta'ala wannan jabbarin fa ka dauka yawa to Allah ka mana magani to wannan rawal imamu suka yi ruju imamu suka ruju ya rawaito a cikin kashful hijab an manta da kama shi tidani ashab a shafi na 283 annan wucewa shi lamma kana qawbiyan bil qasri yayin da ya zamanto alƙali a bil qasr a cikin kasar ila sai aka ce da shi inna yahudiyan aslama akwai wani bai yahudi da musulunta wa sara yukashibu min hini sai wannan bai yahudan ya zamanto ina ina yin mukashafa a take ma'ana yanzu nan sai ma kashe bi kaza zai faru kaza zai faru kuma ya faru an gane ko wannan sai ta ajabu min hali ga mutane na ta mamakin halin wannan bai hudi fa zan sahibu tarjuma to sai shi wannan a sayyid muhammad al-jabbari din nan sai iniya ala al-ijtima'i bihi idai hadu da shi li yara sidq al-khabari dan ya ga gaskiyar labari ma'ana wannan karatun da muke jama'a a matashiya dai an sani cewar bayani kan malamai da suka yi magana akan cewa ita ziyara da aka ce an hana a dariƙar tijjaniya ba ziyara ce mutsaka ba a ziyara ce mu kayyada mana irin ziyara da zaka je neman albarkar wani an gane ko shine ziyaratu ta'alluqi wa tabarruki an gane ko ta neman madadi neman albarka da ta'alluqi to wannan ita aka hana to nan gashi ma yake magana to sai ke wanda ya nufin da zai samu wannan mutumin dan ya tabbatar labarin nan fazahaba sai da fi war lauqata cikin shashin lokuta ila mawdin zalika islami zuwa wato bigiran wannan wanda ya musulunta nan wa azmara fi nafsi shay'a sai boye wani abu a cikin ransa falan mara a zalika islamiyyu yayin da ya ga wannan mutumin kala lahu marhaban bika ya sai bi alqabi sai ce maraba da kai ya kai shugaba alqali innaka turidu kaza wa kaza ga abin da kake nufi a zuciyarka sai ce wa afsalahu an bani an bamirihi yayi masa iga masa abin da ke cikin zuciyarsa fasara muta'ajjiban min amrihi sai daga mamakin wannan lamari ثم قال له sai sai da shi wal ana amma yanzu idza aratta hajataka idan kana neman bukatar ka ta kabita biya fa alayka bi ziyarat sayyidi bugalid ka tafi ka je ziyarci sayyidi abu galid thumma innahu sanan cewa shi kama sai ya tashi wa kharaja ya fita muta yaqinan bi sirri khabari yana mai tabbatar da gaskiyar labarin da aka gaya masa illa annahu qala bi nafsi sai sai sai cewa ya faɗa cikin sai ce inna kashfahu gairu tani ai wannan kashfin sa ba cikakke bane abin da ba za su ga a cikin sa sai ce walau kana tamman ita da wannan kashifin nasa cikakke ne ai ma amaru bi ziyarati gayr shayhi da bi umarce shi ya ziyarci wani shehin sa ba me yasa li'anna hu tijani dariqa domin dariqa sa tijani ne shi sun falma fama atamma hadal khadira bai gama wannan khadiri ba wa huwa zahibun li hali sabili wato yana cikin tafiya a wannan hali hatta sara yunadi har sai da wannan ne makashafan nan sai ya zama yana kiransa bi kauli yana cewa ya sayyidul qadi ya sayyidul qadi yace ya kai sayyidul qadi sai ta inda sayyidi ahmad tijani yace hakika shi ahmad tijani atani as-sa'ata yanzu nan ya zo mun wa fi yadihi shaqurun muhannad annansa akwai wani a kasausawa wata ke wato ir india wa arada an yadriba ra'si bihi ya nufin zai doki kaina da wannan wannan abin da ke hannunsa wa qala li sai ke cewa da ni shehu janan ina ai shehu janan ya ce da ni kaifa ta'muru sahibi bi ziyatil ghairi ya zaka umarci muridina ije zai so ni na wal ana iyyaka ya sayyidi anta zur ghairi sayyidi ahmad tijani yace amma yanzu kar ka sake zuwa ka zai wani sai shehu ahmad tijani sahibu shaqurun muhannad ma bocin shi wannan kasasawa wata ke ta kasa india to kasan shi wancan ɗin tamuri ya faɗa a wancan lokacin cewar shehu ibrahim ma ya yi inkarin shehu ibrahim ma ya yi inkarin ziyara ɗin da ake magana to za mu gaya masa yanzu daga cikin abubuwan da shehu ibrahim ya faɗa a na sharuɗan ɗariƙa tijjaniya akwai wannan abubuwan gasu duba ne bai ba karanta ne bai ba malami na 27 a shehu ibrahim ya sun kaulahi sahibul faida rahimahullahu ta'ala qala fi jawahir rasail a shafin 162 fil jawab an su'al ar-rabi wal 20 da ya amsa a cikin a mas'ala ta 24 yace innal wurda tijaniya hakika wurin tijani azkaruhu zikiransa al-istighfar wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illa Allah sai sai yuzkaru sabahan wa masa'an da ambaton nan da safe da yamma wa shuruduhu shartansa kuma adamu tarki idan aka fara dariƙa ba bari wa adamul jam'i ba a hada sai dariƙa wa adamu ziyaratul awliya al ahya'i wal amwat da ba ziyarar wani wali rayayye ko matacci wal muhafazatu ala salawat al khams fil jama'a kaga wannan ne ba a karasa wayannan uku zuwa kuma shara ana fara su amma irin wayannan ba a fada su kuma muhimmai ne jama'a wata mun samu lokaci ko mun ga wannan wannan matsala an Allah da zamu dauko daga cikin tafin shewa ciku wannan majmu'u salasa wato salasa kutubin din ai arba kutubin din nan zamu karanta su ya kawo wayannan wayannan sharuɗa gaba ɗayan su a ciki baki ɗaya to ita wal muhafazatu ala salatul khamsi da kuma kiyayewa afsa salloli guda biyar fil jama'ati a cikin jama'a sai ce wa hadhihi azkar wayannan zikirai fi bisadi shari'ati yana cikin a bisadi shari'a babu ha maftuhul li kulli ahadin babunta wato an bude shi ga kowanne daya bal la yasau ahadin tarkuha ba zai yi ga wani ibar dari ibar ibar wannan sharadi ba walakin la takun tijaniya illa bi shurut imam tijani an gane ko ba hana kai abinda kake so kai ba amma ka sani ba fa tijjaniya kake yi ba sai ka bar sharɗan shehu tijjani an gane ko radiyallahu anhu fa faham ka fahimci wannan wannan jawabin shehu ibrahim wa qala ya faɗa ila yau fi nawazir al-hikam fi majma'i jami jawami jawabin a cikin shafi na 112 yace salasatun taqadu man tamassaka bi zayli khatam al-awliya iman zaka yace a min akhadh al-wurd alayhi aw tarak nadal imam ba'da ma fihi salak kadaka man zara waliyan mutlaqa hayyan wa maytan fal imam adlaka hazari min gururi min gururi man yuzayyin jam'an wa tarkan bi isma yulqinu amma wa idil mustafa khairul wara fa hazaru ma dumta tamassak bil ura fal tanbizam maqala man qad amara bi naqdi ahad al-khatm fanbizhu wara an gane fa innahu maqala jahil marid la tantafil li ainihi limainihi ya zal murid jalana Allah bi jahil hatmi min sabi ila qiyamul qawmi wannan bai tuka jama'a inda ka san Shehu Ibrahim yana raddi ga dan tamuri kai tsaye an fahimta ko yana cewa salatatu abubuwa guda uku taqadawu man tamassaka tana yanke wanda ya ruko bi zaili hatmi lawliyai da gezar hatul auliya shi Shehu Ahmad Tijani Allah ya kare da gare shi man zaka wanda wato ya zama tutsar kaji sai ce a min akhdhal wurd alayhi an hana wani ya karɓi wurdi akan wurdinsa an gane autarak ko kuma mutum ya bar nahadar imami tafarkin jagora ba da mafi salat bayan ya bi wannan tafarki mana kana da rika tsananiya ka fita kaza ka manzara waliyan mutlaka ya ce haka nan wanda ya je zai ci wali mutlakan saki ba kaidi dama ziyarar wali an ce ba a yi amma dai mun faɗi irin ta babin tafarkin ne hayyan wa maitan waliyin nan a raye yake wa maitan kuka ya rasu فالإمام أطلق شوت لنا لايك بحكي بعض وقت سيسي هزاري من غرير من, من يزين إيش كتياي كنكا دقا يودر wanda yake wato yuzayyun yake kawata jam'an wai a haɗa dariƙa da wata ko ba na sauƙi muku bai na tozon mutum yana cewa wai wani ɗan shi'a da ya zo masa ya ce a ba shi dariƙar ƙadiriya ya haɗa eh a ba shi dariƙar ƙadiriya ya haɗa baki ɗaya ga ƙadiriya ga shi'a kuma ya ba shi ana ta kabbara eh saboda tsaba hauka ko mai haɗa wannan da wannan oho to saboda ka hazari min gururi man yuzayyun jam'a ba a haɗawa watarkan ko kuma a bari bisa ma yulqinu wato a tirda abin da yake lakantawa sai ce amma wa idil mustafa amma narkon da manzon Allah ya faɗa khairul wara ta yin halitta fa hazaru ka kiyaye shi ma don ta masakabil qura mata kai riko da geza ta manzon Allah sai ce faltan bi zan maqala man qad amara ka jefar da zancen wanda ya umarni bi naqbi ahadil khatmi da warware alƙawarin shewa amar tijani wannan riko na ɗariƙa tijaniya fanbizuhu wara jefa shi baya a nan mutumin mai yake cewa cewa yake cewa a wannan sassala wai an ce duk wanda ya haɗa ɗariƙa da wata ta ce ishe ai wannan wahayin shaidan ne ko a cikin ma ya ci gabar cewa ai annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati fartaqu idan kun zo wucewa da tafkin aljanna ku shiga aidaku haka yace wannan tawulin na banza ne na jahilci ne ku gaya wa masu faɗarsa su nemo magana ilimi babu wata hujja dan kana son wani wali ka ci wani ko kana wata dariƙa ka ci wata ko ka ce in an shiga zikirin wani an fita daga taka naka ba na Allah bane in zikirin Allah ne Allah ɗaya ne kuma kai Allah bai aiko ka ba bai aiko shehin ka ba manzon Allah aka aiko shi kuma ya ce zamarartun birya da janna farkawu duk inda kuka gana zikiri ku shiga in ji manzon Allah wa aka aiko kai ko shayin ka wa za mu bi ko kai ko manzon Allah duk mutumin da ya zo da magana sabanin ta manzon Allah a bar juyarwa ce a bayyarwa ce a bar takewa ce a bar makawa ce a garu ce kowaye in mutum yana da hujjar da ta ce ana zikiri ka ki shiga in ka shiga Allah ya fushi da kai dariƙa ka ta warware ko in ka nemi albarkar wani wali ka rasa albarkar ta ka wali ya ba mu hujja in ya isa kowaye wannan ilhama ce ta iblis ilhama ce ta shaidan ilhama ce ta jahilci da ba mai iya fito da ita ilimi kowaye kuma a bayyane muke maganar inda mai hujja ya mayar mana
da mafarta uke nan haka ai da sai hadisin ya ce fadkhulu ko ba haka ba amma sai ce farta'u kuma farta'u din nan shine ku tsaya ku ciwo ciwon nan kuma annabi ya faɗi fasara ya ake ciwo ma ita in ka zo kaga ana wa zikiri kuma wannan jama'a mu rike wannan abin da kyau dan da yawa mutanen mu ba sa fahimta haka idan ka zo kaga ana wurbi misali ka zo kaga ana ambasu ayan gane ko ko kaga ana mi'adi kai ba tijani to a gurin kanka huce sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka huce wannan shine shine abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi dan sun tambaye suka ce masa wa ma riyadul janna sai ta hilaqu zikri a wata ruwaya wa ma riyadul janna sai ta al masajid an gane ko suka ce kuma wa marratu menene ratu ciwon sai ta shine ku ta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar saboda ba wai ku shiga ai da ku bane ba ko kalan ba haka bane ba yawa saboda farta uba inda aka ce irta u udkhulu an gane to to yanzu wannan magana da yake cewa ku shiga ai da ku ya zance yake shi Ibrahim sai ce fa innahu maqal jahil zance ne na jahili marid kangarare kuma da magashi yace la taltafit limaini karka yadda ka waiwaya zuwa ga ƙaryarsa ya zar murid ya kai wanda yake murid ka kowa ya san magashi ne zai ko to ja'alana Allahu bi jahil khatmi Allah ya sanya mu albarkatan alkhatamu shine a takamakin waliyai min sahabi ila qiyam ila ila ila qiyam alqawmi daga wato abokanta irin abokantaka irin wannan makaratan har zuwa tashin alqiyama sauraka wa huna aqulu anan nake cewa hal dal almuntasib yan shi wannan tamori ya bincika dami a kutubu sahibul faida dilla tabar sahibul faida da ya duba su shayi mashayi na alkawli shawin shawunan mu baki da shawi ibrahim alkawli hatta yukazziba hatta yakzuba alai har ya zo ya maƙarya da annahu lam yarda bi hada shar cewa wai bai yarda da wannan sharɗin ba a mikita fa bi kitabin wahid ko ko a isuwa idan littafi guda daya Allah zidda almuntasibu wanda shi dan tamarin ya da'awa annan shaya cewa shehu Ibrahim lam yatarra da zikir zaka sharɗi fi ma annahu fihi wai ce ai shehu Ibrahim ma kwata kwata bai ambaci wannan sharɗin a cikin littafin ba ma annahu fi tare da cewa ina cikin littafin albayan wa tabyin ne zamu zo karanta shi nan gaba walakin sai dai sabbuhu lil awliya zagin da yake wa waliyan Allah huwa allazi a'ama basarahu shi ya rufe masa ganinsa ya rufe masa idansa falan yaral mawdi'a bi gurin ba wa sawfa tarahu ayyul qarim an qalil za ga shi in Allah ya da a kusa an gane ko yawa za ga shi a kusa wannan fa nake bara ba shi ba yawa kaza shine nake maka ai za ga ni a kusa kamar wannan tattauna da muka yi shi minti 27 ko sai na ce to ina ga wadanci a za ga ni a kusa har yanzu kun saki ba ya ce awwal man yuga yiru sunnati wanda farkon wanda sun sunnata sai ce to ina aka ina aka ce muawiya sai ce za ga ni a kusa har yanzu kusan ta kiwa eh ba muawiya bane ba to ɗan uwan na ga saboda kamar na faɗa akwai dan wancan uzurin ina ga za mu tsaya nan eh haka dai za mu ta hakuri in Allah ya da saura ɗan kaɗan ba fita muna cikin 27 yanzu za mu tashi na 28 ah insha Allah to sannan kuma sai mu sai mu karasa insha Allah sai mu shiga ina ga za mu tsaya a amma dai muna ƙara godiya ga gwamnatin jihar Kano babu shakka ta faranta duk musulmin duniya eh domin kamar da take gaba da zu mutane da yawa da suka dinga turowa suna godiya ga wannan gwamnati ya ba ma gwamnati ba har mu kanmu nan da muke kanana ana ana ta goma waya dan dai hanzu wallahi tun da farka na kana kasa koma har yanzu waya nake ta karba waya ta karama mai mai caji da kabi amma yanzu sai sai da batiri yelo to ka gani saboda haka mune wa Allah godiya dan wannan wato sulma ta cikin addini barin wannan abun a tafiya a cikin sa matsala ce babba eh amma yanzu da Allah ya sa aka gimtsi abun tare da yadda kowane malami ni ba taɓa lalacewa a ce kana malami amma ba saurin wani malami da ya zama tsaranka ya yarda da kai tare kuke tafiya ba sai ka san akwai matsala لا أدريجا قادرية لا أدريجا تجانية لا إزالة لا أبو تانا غيري وانا بس لا كذا ولا لا أي أكو مالا من دراجة شيبا أدريجا يجي ما سام باي إزالة باي أدريجا أما دي مالا ميني كم كوا يد مالا ميني to ko irin wayannan ba samu wanda ya goya ma baya ba ai ka san kana da matsala to kuma ko da an samu wani malami da ya goya ma baya yanzu shi ba ya ce tun daga zamanin sabon wannan Allah zuwa yau duk akan fata ake yanzu mai hankali ne mai hankali ne wannan magana duk littafin da ka sani hadisan manzon Allah duka ƙarya aka rubuta ina hankali na wannan kai mutumin nan ya ce a cikin ayoyin alkur'ani ma akwai abubuwan da aka sa wanda ba daidai ba ya ce ayan nan da Allah ya faɗa ta wato inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tadhira ya ce sahabbai ne suka cusa ta cikin a cikin wannan gurin ba gurin ta bane banda mahaukaci ai rawa iyadun annahu man gayyara harfan min al-qur'ani amdan kafara duk mutumin da ya rawo gayyar wani haraki daga alƙur'ani ya kafarta to amma shi a gurinsa wa ai saboda ai ta duba wa manya ganin kunna an gane ko wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu duk lamiri ne na mata wai amma ana zuwa wannan gurin zaka ce inna ma billahi li yuzhiba an kumur rijsa saboda ka cusa ta kai a gurin wato ina ma da akwai ina ma da da da da a gaban mu ake wannan magana kun san me zan yi za ku mamaki ina ƙur'anin nan da sharif bala Allah ya masa rahama ya rubuta ba daidai ƙarshen izufi ba ne ba sai mu ɗauka sai mu bashi shafa mu ce karanta shafa in ka karanta daga shafin zuwa daidai wato wani ɗaya kuma da hira daidai to mun yadda wallahi gashi a hannunsa ba zai karanta ba ni na gaya muku wannan magana mamaki yake yi wallahi ko sallah yake karatun sallah ba daidai yake yi ba to yanzu mai lalacewa irin wannan washi zai ce ya ci gyaran malaman zamaninsa ya ci gyaran malaman baya ya ci gyaran tabi'ai ya ci gyaran sahabbai ya dawo kuma kan manzon Allah a zara musu ido Allah kamar magani ba shakka jiya wanda biye ji irin wannan ya kwanta cikin farin ciki kuma yau ma haka kuma Allah ya yarda wannan so mun taba ne da izinin Allah so mun taba ne in Allah ya yarda sai ya ga ramin kasa ya fi masa zaman lafiya a cikin rayuwarsa eh Allah kama da ci. Alhamdulillah. Sallallahu Alaihi Wasallam.